Mm. طب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna magana a kan abubuwa ko wasu addu'o'i wanda mutum na yin su suna kankare masa zanubansa har muka tsaya inda malam ke cewa wa min ha hikayatul azanil muwaqqati ya daga cikin abin da ke kankare zanubin mutum kwaikwayon mai kiran sallah sadda lokaci yayi mai kiran sallah na kiran sallah a kwaikwaye shi a abin da yake faɗa na kiran sallah ya ce minal mukaffira ta aiban ya daga abin da ke kankare zanubai hikayatu min hakaituhu fa'altu fi'lahu aw qawlahu na kwaikwayi aikin da yayi ko na kwaikwayi maganar da ya faɗa shi ake cewa hikaya kwaikwayi al'azani kiran sallah alwajibi wanda yake ya wajaba, abu sunni ko kiran sallah na sunna, abu mandubi ko kiran sallah wanda yake mandubi, lal makaro, amma karka kira mutum a kiran sallah da yake makaruhi ne, abu haram ko kuma karka kokari mutumin da ya kiran sallah wanda kiran sallah haramun ne, abu bid'i ko kuma a'a karka kwaikwayi mai kiran sallar da kiran sallar a irin wannan lokacin bid'a ne to shine malam zai bayyana su wanne ne makaruhi wanne ne wajibi wanne ne haram yace ka azanin wasqa al maqabiri na bid'a kenan mutum ya je tsakiyar makabura ya kwaɗa kiran sallah yawan juma'a ta ranar juma'a aw lailataha ko je kiran sallah a makabura a daren juma'a wai litazkiri shahadat bid'i ne na bid'a karka kwaikwayi mai irin kwaikwayi mai irin wannan kiran sallah yaz'umu wa yana san fa'iluhu mai aikata wannan kiran sallah a makabura wa yana zato aw inda yana zaton abin da yake sito kenan idan ya je kiran sallah a ran juma'a ko daren juma'a a makabara ko yana tunatar da su kalmar shahada shi wannan kiran sallah bid'i ne kiran sallah ne na bid'a ba a kwaikwayon mai yin sa aw inda muwada'atul musafiri ko kuma a'a mutum ya zo zai yi tafiya ya zo ku yi ban kwana sai a kama kiran sallah wa ma'ana bi qasdi hibzihi wa Allah ya kiyaye shi a wannan tafiyar da yi shi ma wannan kiran sallah kiran sallah ne na bid'a kada ka kwaikwayi mai irin wannan kiran sallah wanda in mutum ya zo zai sallama da shi zai tafiya ya kiran sallah al-mu'aqqati wato kiran sallah din wanda ake so ka kwaikwayi mutum mai kiran sallah shine kiran sallah na lokacin sallah yayi ai bi waqtihi al-muqtar kiran sallah da ake a lokacin sallah muqtari لأنه يتدين كرن صلى مكروه مكروه في الضروري ألوقة كرن ألوقة صلى نضرورة أقول قوة صلى تنا تنا لوقة مختاري تنا لوقة ضروري ظاهر لوقة صلى يا شكا to kiran sallah a wannan lokacin ya wajaba amma idan lokacin sallah muhtari ya wuce an shiga daruri to in aka kiran sallah a wannan lokacin ya zama makaruhi wa haramun kiran sallah kuma yana zama haramun ba na khurujiha bayan lokacin sallar ma ya wuce misali za ka yi sallar azhar ce baka yi ba hasidar asar ta zo to wai sallar azhar na ta wuce shi ma ka ce sai kai masa kiran sallah to wannan haramun kaga ya bayyana makaruhi ya bayyana haramun kenan ya zo cikin rimahu yace warawa abu ruwanat al-ishrani يا رويت في مستخرجه الصحيح عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه كروبا أبي سعيد بن أبي وقاص الله يدرشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتب من سمع المعظين أحوان يجب بكرا صلى وقال باي ميكرا صلى يكرا صلى يتي a wata hadisi a wani da wata ruwaya kuma zala ce wa fi ruwayatin man kana wanda ya ce kaga can an ce wanda ya ji nan kuma a wata ruwaya sai ce a wanda ya ji ka gani ko man kala wannan kuma sai ce wanda ya ce can ya ce wanda ya ji mai kiran sallah ya ce a wata ruwaya kuma ya ce wanda ya ce sanda ya ji mai kiran sallah yana cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kala shi ma ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabban na yadda da Allah shine ubangiji bil islam dina na yadda da musulunci shine addini bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan na yadda kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shine annabi ne وفي رواية أو رواية كما تونا دين محمد بن محمد رواية محمد بن عامر كما إن يروي رسولا وتبنكم بمحمد نبيا فيتي وبي هذا نقول محمد رسولا مكون نبيا to kuma wata ruwa ce ne nabiyan din ko rasulan ne wanda dai ya faɗi wannan zala ce gubira lahu min zambi ma taqaddama ma ta'akhara a gafartawa wanda ya faɗi wannan zunubin da ya gabatar da zunubin da zai zo nan gaba haka za su yi tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka naji wannan daga manzon Allah intaha fil jami'i sagir yace ya zo cikin jami'i sagir manzon Allah yace idza sami'tumul mu'azzina idan kuka ji mai kiran sallah fa qulu ku faɗi misali ma ya qulu yadda yake faɗa thumma sallu alayya sannan ku min salati fa innahu haqiqa man salla alayya salatan wanda ya man salati ɗaya sallallahu alaihi biha ashiran Allah zai masa goma sun masalullaha kuma ku roƙan mun Allah lil wasilata ku roƙan mun wasila ga ubangiji fa innaha kaga wasila din nan munazzalatun fil manzilatun fil janna wani matsayi ne wata daraja ce a cikin aljanna la tambagi wannan daraja bata kamata ba ko bata tabbata ba illa li abdin sai ga wani bawa min ibadillahi daga bayan Allah wa arzu mazalla ce ina kaunar an akuna ana huwa ni ne wannan mai daraja din so da aka kuro kan Allah wasila wa man sa'ala lil wasilata duk wanda ya roƙa min wasila hallat alaihi shafa'a ceto na ya tabbata da shi wa fihi ya ba cikin jami'u sagir manzo Allah ya ce man sami al mu'azzina duk wanda ya ji mai kiran sallah fa qala ya faɗi misala ma ya ƙolo abinda abu mai kiran sallah ya faɗa falahu mithlu ajrihi zai samu ladan mai kiran sallah wa fil uhud wal mawasi ce ufid adana al ahdu al amu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an rike alƙawari mai gamewa gare mutum daga annabi sallallahu alaihi wasallam an nujiba al mu'azzina mu amsa wa mai kiran sallah bima warada fi sunna da irin abin da ya zo a cikin sunnar annabi muka je na yi mu amsa masa mu karanta kuma addu'a wala natala anhu khattu kada mu shagala gabarin mai kiran sallah da dai bi kalamin akhara da wani zance daban mai kiran sallah na kiran sallah muna ta surutu muna ta magana kar mu yi haka ji manzo Allah wala gairihi kar mu shagala da wannan zance ma a wace alhalin mai kiran sallah yana kiran sallah ba dan komai ba adaban dan ladabi ma shari'i tare da mai shari'a sallallahu alaihi wasallam annabi dan ga abin da annabi ce min mai kiran sallah na na kiran sallah mu kwaikwaye shi saboda kar mu yi ladabi ga wannan magana ta annabi kada mu kiran sallah na kiran sallah muna ta surutu fa inna li kulli sunnatin waqtan kowace sunna da kake ganin da za ta lokacin ya khussuha da yake bance ta fali ijabatil mu'azzin waqtun amsa wa mai kiran sallah yana da lokaci shine sadda yake yin kiran sallah ka amsa masa walil ilmi waqtun shi kansa ilimi yana da nashi lokacin walit tasbihi waqtun tasbihi da zaka yi shi ma yana da nashi lokaci walit tilawatil qur'ani waqtun karatun qur'ani kansa yana da nashi lokaci ma'ana idan kana karatun ilimi mai kiran sallah na kiran sallah sai ka tsaya ka kwaikwaye shi in kana wani tasbihi mai kiran sallah na kiran sallah sai ka tsaya ka saurare shi idan kana karatun alqur'ani sai ka ji mai kiran sallah na yi ka tsaya ka kwaikwaye shi kamar inda annabi faɗa sun maƙala sannan ya ce wa hazal ahdu kaga wannan alƙawari da aka rikan mana in mai kiran sallah na yi mu kwaikwaye shi yasillu bihi kathirun min talabati ilmi da yawa ɗaliban ilimi suna barin wannan alƙawari fadlan an gairihim to bare kuma wanda ba masu neman ilimi ba wanda suke surutan banza ne karatu ma ya yi an aiban an zarge shi to ya kuma kai ne mai wani abin da ba karatu ba abin banza wai turkuna da yawa sai ga masu neman ilimi suna barin ijabatar mu'azzin su amsa wa mai kiran sallah wai ai karatu suke ba sai sun amsa ba bal wa rubbama rubbama tarku salatal jama'a wani lokaci ma wai saboda suna karatu ai kiran sallar ba su kwaikwaye shi ba ai sallah ma ta jami'i ba su kwaikwaye shi ba ai suna karatun ilimi ta yakhrujan nasu minha har mutane su fito daga masallaci su wai karatu suke yi wa hum yuqali'una wai su suna ta dubawa suna ta duba karatu fi ilmi nahwin misali a ilmin nahwu ne aw usulin ko ilmin usulu aw fiqhin ko suna karatun fiqhu wa yaquluna wai ai sai kaji sun ce al ilmu shi ilmi muqaddamun shine abin gabatarwa mutlaqan ba wa wato ba tare da wani kaidi walaysa kazalika abin ba haka yake ba saboda ka sallah tana gaban komai ba wani abu da yake gaban sallah komai kake yi in lokacin sallah yi sai ka bar shi ka je ka yi sallah sannan ka dawo ka ci gaba ko me kake yi idan ana kiran sallah sai ka zakata sai mai kiran sallah ya gama kun kwaikwaye shi sannan ku ci gaba sun makala sannan malam ya ci gaba da cewa kana sayyidi ali da hawas rahimahullahu sayyidi ali da hawas Allah ya ji kansa ya zama idza sami al mu'azzina idan ya ji mai kiran sallah يقول يكن شي حي على الفلاة ماذا ماذا ماذا أتاشي أتفاعي صلى ماذا ماذا كوي قوقوا سواق صلى يرتعد سيغ جنس ناروا ناروا يا تكركروا ويكاد يزول من حبيت الله عز وجل ذاك يا قسم مركي وصف لكنم كرجن الله يا ina ganin girman Allah an yi kiran sallah duk abin da yake zaga cikin sa na rawa saboda girman wannan kiran sallah din wa yujibul mu'azzina kuma alil hawas idan mai kiran sallah na kiran sallah yana sauraron sai amsa masa bi huduri qalbin da zuciya wacce take cike da huduri wa khushu'in yana amsa masa da cikakken tsoron Allah kaskanta da kai ta min cikakke radiyallahu anhu Allah ya dade shi fa alam zalika ya kai dan waka san haka wa amal alayka aiki bisa ga wannan aiki da alil hawas yake ita wallahu dana Allah ya jibanci shiryan mu انظروه كذلك دوبا وروى الطبراني مرم طبراني يا ريتو يتي من قال هنا ينادي المنادي من ظل يتي دو wanda yaji mai kiran sallah yana kiran sallah sai ya ce Allahumma ya ubangiji rabb hadhihi da'wati tamma ma'abucin wannan kira cikakke والصلاة القائمة da sallah wacce take annafi'a mai amfani salli yayi salati ala muhammadin daga sai daga shugaban muhammadu warda anna ka yadda da mu ridan yadda da la suhqa ba'dahu babu wani fushi bayan sa istajaba Allahu da'awatu duk wanda ya faɗa haka bayan mai kiran sallah yayi manzo Allah ya ce Allah zai karba addu'arsa qala rahimahullahu sai malamin ya kutul farida ya ci gaba da cewa wa anwaru azkarin wa adhiyatin atat salatun ala al-muhtar fi yawm jum'ati وأنواع أذكار أي أيوة من المكفرات أيضا يعني لك أبو لك تنكر من البيدقاء أنواع أذكار أقوي ذكري إري إري إري مروية وذاك رويت عن سيدنا أبو الفيل يشجع مشروط جان رضي الله عنه وعنا به وفي جواهر يا أشكين جواهر ومما هو في هذا المعنى يا لك أبن ليذو أشكين وانا معنى معنى يعني من المكفرات للذنوب yana daga abubuwan da ke kankar zanubai yulazimu wani insaru da mutum zai zalunce shi kulla yawmin su kowace rana salasa marratin su uku Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja inni min amali Allah gafararka ita ce mafi yalwa daga zanubi daga zanubi da rahmarka ita ce mafi kauna a wurina daga aikina kana karanta wannan Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali ka karanta su uku Allah zai kankare maka zunubanka wa fi ya zo a cikin da jawahiru wa amma Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi ila fayyim min mukaffirat dhunubi ita ma wannan addu'a da muka faɗa ta daga cikin masu kankare zanubai wa kazalika haka nan cikin masu warin kankare zanubai akwai wazifatul yawmi wal layla wata addu'a da ake ce mata wazifatul yawmi wal layla wacce ce kenan la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahda la ilaha illallah wa la sharika lah لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله لا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ita za ki ce wazifatu li yawmi walilla ita ma yan kana yin ta Allah zai kankare da zubanka kuma fadliha ya daga falalar wannan wazifatu li yawmi walilla anna man zakaraha fi sabahi thalathan duk wanda ya karanta wannan su uku da safe la yuktabu alaihi dhanbun fi dhalika li yawmi aw wannan yini ba za a rubuta mai zunubi ba ومن ذكرها في المساء ثلاثا وندقم يكرن تاتا أقود يما لا يكتب عليه ذنب في تلك الليلة حتى يصبح أو أن درم بضاء أربط مصر النبي بحي وإذري كاكبا كان النبي كنا أو النبي أو أن كان وكذلك هذا الاستغفار yace haka nan wannan istighfari shi ma yana kankare zunubai shine Allahumma inni astaghfiruka lima tuntu ilayka minhu thumma utu fihi وأستغفرك لما وعدتك من نفسي ثم أخلفتك فيه وأستغفرك لما أردت به وجهك فخالتني فيه ما ليس لك وأستغفرك للنعم التي أنعمت علي فتقويت بها على معاصيك وأستغفرك الله العظيم لا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم لكل ذنب أذنبته ولكل معصية ارتكبتها ولكل ذنب أتيت به أهذا علم الله به وفيه أن من من ذكره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر wannan addu'a ya ubangiji abin da kace ina neman gafararka ga abin da na tuba gare shi zuwa gare ka sai kuma na koma na aikata shi ina neman gafararka da abin da ne maka alkawari da kaina sannan kuma ne sai na saba maka a cikin alkawarin da na yi ina neman gafararka da abin da na yi shi da niyyar dan Allah na yi sai kuma wani abu ya cuɗanya sai na sa wani abu kuma wanda kamar ya canza ma'ana wato niyyata ta ba da Allah ba dan Allah ne ba ina neman gafararka ga ni'imomin da ka yi min har ne karfafa ka gane ko sai kuma na samu na samu karfi na safe ta kai min inuwa ta kuɗi ni'ima ta kuɗi kai min inuwa ta lafiya kai min inuwa ta ilma ni'ima ta kaza maimakon wannan ni'iman bi ka da ita sai na je na saɓe ka to ina neman gafarar ka Allah daga wannan ni'imar da ka karfafa ni da ita sai na je na saɓe ka da ita ina neman gafarar ka Allah wanda babu abin bauta daga cikin sai shi alhayyul qayyum malak masanin gaibi koye da sarari ko rahmanur rahim ina neman gafarka daga kowane zanubi da na aikata ina neman gafarka daga kowane saban Allah da na aikata ina neman gafarka daga dukkan zanubin da na aikata wanda ilimin ka ya sani wannan ita ce ita ma na addu'a tana kankare zanubai sai ya ce wanda ya faɗi ya ambaci wannan addu'a ya karanta ta an gafarta masa abin da ya gabata daga zanubinsa da abin da ya jinkita يا ذو أشكر رماه يتروى أبو داود في السنن عن سهل بن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا لا يتي من أكل طعاما وانت دي يتي أبنجي فقال سيتي الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر من ذا لا يتي أبنجي sai ya ce na gode wa Allah da ya ciyar da ni wannan abinci na gode wa Allah da ya arzuta mu wannan abinci ba tare da dabara ta ba ba tare da karfi na ba manzara ce duk wanda ya faɗi wannan addu'a bayan ya gama cin abinci an gafarta masa abin da ya gabata ne daga zanubinsa da abin da ya jinkirta ya zo a cikin jami'u sagir manzala ce man akala duk wanda ya ci abinci fa shazi'a ya koshi wa shariba ya sha ruwa farawa ya koshi فقال سبايا يا شايق وشيت الحمد لله الذي أطعمني إباتة بتدعى الله أن يتشيردني وأشبعني يقوسدني wa saqani na gode wa Allah da ya shayar da ni abin da na sha wa arwani na gode wa Allah wanda ya kosar da ni farada manzala ce wanda ya faɗi wannan zai fita min zunubihi daga zunubansa ka yaumi waladatu ummuhu ko ka yauma waladatu ummuhu mansubun ala zarfiya ka yaumi waladatu ummuhu ko ka yauma waladatu ummuhu zai koma baya da zunubi kamar in ka ci ka sha ka gode wa Allah da wannan addu'a ومن ليس له ومن لبس ثوبا wanda kuma ya dauki wata riga ya sa shi ma fa qala sai ce alhamdulillah alladhi kasani hadha thawba wa razaqani min ghayri hawlin minni wa la quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara wanda dai ya dauki rigar sa ya sa sai ce ka na gode wa Allah da ya tufatar da ni wannan riga na gode wa Allah da ya arzuta min wannan riga ba tare da wata dabara ta ba ba tare da wani karbi na ba mazala ce duk wanda ya faɗi wannan shi ma an gafarta masa zunubinsa wanda ya gabata da wanda ya jinkirta wa min al mukaffirata aidan yana daga abubuwan da suke kankare zunubai da baba ad'iyatun wato akwai wasu addu'o'i jam'u du'a'in addu'o'i wanda banda wanda muka faɗa nan atat addu'o'in nan sun zo a yi ja addu'a waradat sun zo an sayi gida a zurfa yin zurfin lawan nabi amin sun zo daga wajen shautu jani ya ce su ma wa'annan addu'o'i suna kankare zunubai wa kaza alika min al-mukaffirat min zunub su ma suna daga cikin masu kankare zunubai du'a usayfi wato du'a usayfi tana daga ciki liman ya kadiru ala hibzi ga wanda ya samu ya haddace ita ma sarfi tana daga cikin abubuwan da suke kankara zunubi wa fil jami'i ya zo a cikin jami'i ce wani mukaffiratu zunubi ya da abubuwan da ke kankara zunuba aidan mudawamatu hizbi sayfi mutum ya dawwama yana karanta sayfi marratan fi sabahi wa marratan fil masa daya da safe daya da yamma fa inna man dawama alaihi duk wanda ya dawama yana karanta sayfi lam yuktab alaihi zambun ba fa za a rubuta mai zunubi ba وفي رماه يضع تشكر رماه قال شيخنا رضي الله عنه شيخ مشرفنا الله بدشي وعنا به آمين يتي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ملائكة جبريل ياسل النبي صلى الله عليه وسلم للسيف إثنى عشر ألف خاصية عشر ألف آسية سيفي تنادى خاصية دبوغو من شابيو ستة آلاف في الدنيا خاصية دبو شد عن الدنيا وستة آلاف في الآخرة دبو شرك مسي على هرا ومن داوم على قراءة دون ديدو من كرن تصيفي حصلت له الخواص بأجمعها زي سامونا خاصيوين صيفي دق بعد الدنيوية والأخروية خاصيوين تندونا الله لذفهم ثم قال صلى الله وأما الصيفي أما حزب صيفي وهو للنبي صلى الله عليه وسلم لا النبي أنصام جنة النبي da walahu sittuna alfa karamatin ya da karama dubu sittin intaha wa sai na abil fayd radiyallahu anhu annabi an karbo ga shirin Allah ya dade shi ya dade musa da shi anna hizbus sayfi kaga hizbun sayfi wa salat al-fatih lima umul qad salat al-fatih yuguniyani suna wadatarwa an jami'il azkar gabarin dukkan wasu zikirai ma'ana in ka kama su din kana yi to sun wadatar da kai gabarin sauran zikirai har su kanar inda duk zikirin suke وما توجه متوجههم ونمي فسكتا الله بيتأو فسكنتا با لا يتقرب متقرب إلى الله ونمي لمن قسنت الله بقسنت زواج الله با بأفضل منهما دون عبد وإن أبو بي صلاة الفاتي للسيد انتهى يعني أبن لك نبي بعد أسماء الله العظيمة باين دي سونا ين الله إنما سجر ما ما سجر من درجة تباب وان دي كي سيفي لصلاة الفاتي ya zo a cikin jawahiru yace wa kazalika yace haka nan shurjan yace ya alimin al-mukaffirati ya daga cikin abubuwan da suke kankar da nabi ya man azhar du'a'u addu'a nan ta ya man azhar jamila wastar kabira wa lam yu'ahiz bil jarida hazwa qarshi kana karantawa shi ma na kankar da nabi wa fi ya zo a cikin jawahiru qala rawi mai ruwaya yace ja'a bihi jibrilu wannan ya man azhar jamila جبريل ينظر إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورم عن النبي قال له سيد جبريل يشهد من ذا الله أتيتك بحدية ناكامك وتكوتا ƙala sai manzo Allah ce da jibril ma wa ma tilkal hadiyya me ce kyautar da ka kawo min ƙala mai ba da labari ta fa zakara hadan du'a sai jibril ya ambaci ya wannan addu'a ya ma asar jamil zuwa ƙarshe fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce da jibril ma sawabu hadha du'a to menene ladan da mutum zai samu in ya karanta wannan addu'a قال له جبريل سي جبريل يتي من الله لو اجتمعت ملائكة السماوات السبع da duk mala'ikun sama bakwai za su haɗu ala an yi sifuhu su sufanta abin da ke ladan da ke cikin wannan addu'a ma wasa fuhu ba za su iya ba ila yawon kiyamata har ranar kiyama wa kullu wahidin kuma kowane mala'ika daga cikin mala'ikun sama bakwai ɗin nan ya sifu ma la ya sifu wani akharu yana sufanta abin da ɗayan ɗaukuwansa ba shi ke sufanta ba duk da haka fara kadiruna ba za su iya ba su ba su iya ikon sufanta irin ladan da Allah zai ba wa wanda ya karanta wannan addu'a ba wani jimla ce zalika yace ina daga jimlar wannan da annan Allah ta'ala din daga cikin falalar yace Allah madaukakin sarki yudi ya kulu Allah madaukakin sai zai ce u'tihi min thawabi zan ba shi lada bi adadi ma khalaqtu fi samawati wal ardi gurgudan abin da na halitta a sammai da kasai a wa fil jannati zan ba shi gurgudan lada wani gurgudan abin da na halitta a aljanna da wuta da al'arshi da kursi da adadin dugon ruwa ko wal bihari dugon ruwa da ruwan sama da kogi da akwankwani da yashi duka zan ba shi adadinsu na lada. Wamin jimla ta haya daga cikin jimlar dai abin da ke kankare da nabi Allah ta'ala, Allah maɗauki kuma daga cikin jimlar fa'idar wannan addu'a, Allah maɗaukin sarki yuɗi sawa ba jami na khalaiki, Allah zai ba shi ladan dukkan halitta. Wamin jimla ta haya daga cikin jimlar ta wani fa wato ladan wannan addu'a, annan Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki. يعطيه ذي باهي ثواب سبعين نبيا لادا النبي سبعين كانشي ذا باك لادا النبي سبعين باتشو أكا كاظم النبي با وكافي النبي با مثالي مثالي أزام من الدنيا قمنا أنسان الباشنسا minista an san albashinsa shugaban ƙasa an san albashinsa ciyaman an san albashinsa ko wani ya ce zai ɗauke ka aiki zai baka na zai baka irin albashin shugaban ƙasa an san abin da yake ɗauka ko a wata ko a shekara to don ya baka albashin shugaban ƙasa ai baka zama shugaban ƙasa ba kuma baka fi shugaban ƙasa ba don ya ce zan ɗauke ka aiki nawa ake ba wa gwamna a wata ka ce kaza to zan baka abin wato albashin gwamna a wata duk zan dinga baka kaga baka ce bai ce ka zama gona ba yace kuma ka ka ku gona ba saboda haka Allah ya ce zai ba mutum ladan annabawa saba'in kuma dukkan su annabawa wanda sun isar da aikin man Allah zuwa ga wani wannan wannan abin ba maki bane komai a wurin Allah ne kuma komai na Allah ne daga wannan ba wani abu ne mun mutum ya ji an faɗa ka sai fito to wanda aka bashi wannan abin ya fa annabi kenan a to ba haka ake ne dan an baka ladansa ba wai ka ka fi shi ko ka kai shi ba kenan daraja ba ba haka bane to wa min jumlati hana daga cikin jumlata dai wa fil jami'i ya zo a cikin jami'i to min mukaffirat zunubi ya daga abubuwan da ke kankara zunubai dai du'a ya fan azhar al jamil wa sar al qabiha ita dai wannan addu'a da muke faɗa innal khabara haqiqa hadisi sabata ya tabbatar aidan da annahum yamhu wannan addu'a tana shafe jami'an zunubi dukkan zunubai wa yuta sahibuhu sawaba jami'il khalaiqi mu ne wanda aikata ya karanta wannan addu'a za a ba shi ladan dukkan halitta fi kulli marratin minha a kowace ɗaya da ya karanta intaha to sai mu tsaya ko alhamdulillah fatihar salatul fatih salatul fatih يبلغنا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد ولك الخاتم الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله جميلا